الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد assalamu alaikum ya jama'atan musulmi yan waga shi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyon jihar da magaram jamhuriyar Nijar mai shirya da gabatarwa dan uwanku Ilyas bin Abdullah Allah mana muwafaka yan yau muna laraba yau muna laraba 18 ga wata na shawal hijira shekara 446 wanda ya dace da 16 ga watan 4,2025 ganin tsawon lokaci ba samu dama gamuwa kai tsaye ba tun shigar ramadan da Allah ya kaddara dai kenan mun dawo kai tsaye da yan uwa kenan dai shiri ne kai tsaye daga nan gidan radiyon jihar da magana insha Allah masu yan uwa masu tambayoyi za su iya kira a lamba kamar haka lamba ta airtel mai lamba 96 99-01-62 kenan 96-99-01-62 ko lamba ta move mai lamba 94-32-50-42 kenan 94-32-50-42 Allah mana mawafaka an wa kamar da kullum da muka saba insha Allahu muna rage minti zuwa sha biyar na ƙarshe kenan don shi gaba da jin hudu ba kafin lokacin ya ƙare insha Allah kenan daga nan dai zuwa ƙare shida za mu ɗauki waya kai tsaye daga nan zuwa ƙare shida ba kwata insha Allah Allah mana muwafaka yan uwa kamar dai da aka saba cewa mai tambaya da ta shahi neman fahimtar addinin shi ko addinin zamu ce gaba ɗaya zai iya kira a wannan lambobi kuma ya tambayi abin da yake so tambaya insha Allah daga ko ina yake kuma kai tsaye ne shirin insha Allah Allah mana muwafaka yan uwa kamar yadda kullum muke ci gaba da bayanin cewa Allah subhanahu wata'ala ya sanar da mu a cikin nasi na alqur'ani cewa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ban halitta Allah ke ba mu labarin cewa ban halicci ba aljani da mutum sai dan su kaɗe ta ni da ibada kinan Allah ya yi mu matsayin bayi kuma wanda muke da doka a kanmu daga shi mahalicin namu ya ga mana meye manuwar samo mu a wannan duniya shi ne yanwa cewa duk mai hankali zai tsaya ya tunani lokaci zuwa lokaci daga ina nake kasan dai cewa ta rana an taɓa rayuwa war haka da rana da wata da taurari da wani duniya gaba da komi gashi nan cikakke amma babu wata halitta mai suna dan adam haka bayan an yi dan adam kin kowa duk mai hankali ya san an yi wata ranawar haka babu shi a wannan duniya to yau dan uwa ko uwa masu jina da ni mai magana bayan da babu mu to ga mana yau a same a wannan duniya muna rayuwa tambaya ta mai hankali yaka tunani daga ina nake daga ina na zo wannan duniya kuma a yanzu me nake yi me ya kawo ka me ya kawo ka wannan duniya kuma an bayan wannan tunani yaka yi tunani bayan wannan ina zuwa ina zaka in wannan tunani ne din mai hankali daga ina nake me nake kuma ina zani wanda ka tabbatar dirishin imanin ga dawatar babu kai to ina ne ake zuwa kuma wannan da ake zuwa babu wani a garinku ko a gidanku wanda ka taba sani ya je ya dawo kullum zuwa ake tahiya ake tahiya ake ba mai zuwa ya ya baka labari ga abin da aka yi ga abin da na gani ga abin da na gani kullum tahiya ake kullum kuma tahiya ake an tahi a garinku an tahi a gidanku a cikin iya diyanka ma ko yan uwanka wani ya tahi babu na da ko sau ɗaya ya dawo ga maka ga abin da ya gani shi wannan kadai sai ba mai hankali tunani ka maido hankalinka kana cikin rudu da ɗimuwa ka maido hankalinka ka san me kake tabbas wannan duniya za a barta kuma idan mun koma wannan wannan wannan da za mu koma shi Allah ya ga ya ga mana ya san da mu cewa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ban yi mutum da aljani ba sai da manuwar kenan ya kawo nan da mu zaman to bayi masu bin dokoki masu bin umarnin shi kai umarnin ko baka ba wanda ya bi can inda za ka koma shi ne alƙawalin Allah tun lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya halitta Adam da Hawwa bayan sun ci itaciya da aka hana tun daga can suka fara wani barin wata doka ta Allah hani da Allah ya musu na cin itaciya kuma suna ci Allah subhanahu wata'ala ya ba da umarnin wutarsa gidan aljanna to wannan hutawa da aka yi muna tare da iblis wanda kuma shi ne dama sababin hutar babanmu adam daga aljanna kuma ya rantsuwa ga Allah da girman Allah da buwayar Allah yadda Allah ya la'ance shi tsine mai albarka dalilin babanmu adam shi ma zai baki iyawar shi yadda za a yi gama da ɗiyan adam kasa tsira kasa koma cikin gidan aljanna na ka yanwa kenan rayuwa ta duniya rayuwa ce ta wuri ne na ana gwagwarmaya ana gwagwarmaya tsakanin mutum da shaidani ko iblis iya neman ya gama da mu gwamna neman Allah kada mu da sharin shi to da haka yan uwa mai hankali ya yi kokarin maido hankalin shi ya san me kake a nan kuma me a gabanka tabbas abin da yake jiranka akwai mala'ika Allah ce malafizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ba lafazi da zaka yi ita ya banza duk abin da Allah ce lafazi guda bai ta a banza akwai mala'ika raqib atid iya nan kun baya rabuwa da kai yan wannan shi tunanin da muke kowa mai hankali yin tunanin yan wa a takaice yan wa masu shuraren cewa akwai damar kira mutum ya yi tambaya kan lamarin wannan na ibada mu na abin da ya kama wannan duniya shi muke fata dukkan mu gyara kayan lokacin mu yayi kayan ajalin mu yazo kai mala'ika mutuwa yazo mana mu san me muka yi shine dai na bada lambar da ya kamata a yi kira kanta in mutum zai kira ita ce lamba iri biyu aka bada akwai ta airtel akwai ta move do da ka kira insha Allah kai tsaye ne za a doka bi iznillah illa ƙarin bayani duk wanda zai kira ya kokarin kashe radio ko barin inda radio take in bai kashewa saboda in mutum yana magana da radio ba a jin abin da yake hore shine zan maimaita muku lambar kamar haka lamba ta airtel lamba 90 da shidda 90 da tara sifili ɗaya sittin da biyu kenan 96 99 01 62 ko lamba ta move mai lamba 94 30 da biyu hamsin arba'in da biyu kenan 94 32 50 42 Allah mana mafaka wannan wasu ne lambar za a kira insha Allah kuma ya zamanto tambayar da za ka yi ta neman ci gaba ko fahimtar addininka wanda shine dai kan bayanin da ya gabata shine manho samun a wannan duniya assalamu alaikum assalamu alaikum na'am
ina wani lafiya lau an lafiya ya kokari alhamdulillah ya himma alhamdulillah na ƙara mana da Allah malaka malam muna tambaya ta kan wani wannan
ta bismillah Allah sana sani ina jinka yi magana to ya kufe kenan na da ya kara jaddada muku wanda yake so a ji shi da kyau ya kashe rediyo ko ya bar inda rediyo take shi zai ba da dama a ji ka ko a ji abin da kake hodi amma ba haka ba kullum za ka yi magana kai ka ci kuɗi kuma ba min bukata shi ne hana kenan in da jama'a ne ka tashi ka bar wurin jama'a sai ka je kai ɗaya ka yi mijin ka ji magana a wayar ka kaka ce kana ji a waya kuma kana jin radiyo shi ne ke kawo matsala ta rashin jin abin da ake faɗa muna fatan dai yan uwa Allah taimake mu da gyaran ibadanmu gyaran addinin mu zamu ce wanda shi ne manuwar samu kowa a wannan duniya illa wanda ya ma Allah ta wurin kai kuma Allah subhanahu wata'ala ya sanar da mu kowanne ya yi mai tanadi wanda ya dace da shi wanda ya da'a tanadi na sakamako na gidan lahira na aljanna wanda kuma ya kangare shi ma da irin nashi na gidan wuta Allah ya shirya komi babu wanda babu shirin shi da na kwarai da lalakin kowanne Allah mai tanadin abin da zai iske ga Allah subhanahu wata'ala cewa wannan duniya duk da rayuwa ce gajera amma a ciki ake samun sakamakon rayuwa ta hal abadan abada assalamu alaikum
ana ma za ta mala na
muna lafiya lafiya alhamdulillah ya gani da malam muna fara da daga wajen birni bakin birji to Allah taimake mu Allah biya bukatun mu muna fara da mana to Allah to Allah biya bukatun mu Allah wurin insha Allah ta kara muku albarka Allah ya muku daraja Allah ya kama da mu amin amin ya rabbul alamin kenan irin rayuwar da kai a nan duniya duk da duniya rayuwa ce gajera Allah ya ta da mata mata alhatar duniya wanda ɗan jin daɗi ɗan gajere rayuwa ce ‘yar guntuwa duk da guntuwa ce amma rayuwar duniya guntuwa ce ‘yar kaɗan ce agam akan lahira amma duk da cewa guntuwa ce amma a cikinta ake samun sakamako na rayuwa ta hal abada ko cikin ni'ima har abada ko cikin azaba har abada wanda Allah ba misalin duk wannan rayuwa da ake kai a kawo shekara kaza ɗari kaza gwamnati da kaza la ta ka'annan yi mai rauna la mai labasu illa a shetan amdu ha kirin Allah ce illa sa ta min har ya ce duk wannan rayuwa da adami a duniya idan kiyama ta tashi kaf zai ga duk rayuwar da kaman dan lokaci ne na wuni guda ko lokacin wallaha ne ma ya samu a duniya kauta ya Allah ce zai ga gaba ɗaya zaman da ya a duniya gaba kamar zaman sa'a ɗaya ne duk rayuwar da ya a duniya zai ganta kamar zaman awa ɗaya ne daga yan rayuwar duniya gajera ce amma a ciki ake tattali ko tanadin rayuwa ta hal abada ta lahira wanda kuma a can ne makoma dole mutum ya koma ga Allah ya so ko bai so ba ya imani ko ya kawurce ita dai mutuwa dole duk kawurcin ka dai baka sha baka mutuwa ko ba mutuwa a garinku ko a ƙasarku duk kahurcin ka san mutuwa ake a barunan duniya da haka kenan shi kuma ga mai imani ya san wannan kamar da bature ke ce mutuwa hutu a'a hutu ce ga mai imani mutuwa ba hutu bace ga mara imani mutuwa ba hutu bace ga mara imani wannan aqida ce ta kawo yuna a wajen shi bayan mutuwa babu wata rayuwa shi suka ce mutuwa hutu kamar shi na zaka mutum ya sha magani wani wani guba waya mutu waya ga an kare idan kana cikin matsala kuma ka ta yana waka ce ka sha magani ka mutu kaga wannan akwai kahurci da rashin sanin da imanin da ranar lahira wanda yake da imani da ramul akhir rana ta ƙarshe idan an mutu tashi za a yi a hisabi wai zai ce sha magani ya mutu kamar ya huta ai kaga nan akwai jahilci ko rashin imani da ran lahira duk wanda ka sha magani ya mutu wallahi bai da imani girki saboda inda imani ya san in menene na rigimar duniya duk matsalar rayuwar duniya akan lahira alguntuwa ce kun balle ma haɗarin wai ka sha wani abu ka mutu kaga ka ƙara matsala ta ƙara matsala ka iske Allah a matsayin kai mai kisan kanka ne wata ruwa nan sallallahu alaihi wasallam ke cewa duk wanda ya gashe kanshi da wani makami in fazon ne ka sha wata guba in wani abu ne ka yanka kanka ko kalaba kanka za a yi tama da azaba a wuta da wannan abin da in guba ce za ka yi ta shanta in yanka ne za ka ta yankan kanka in mine ne za a ci gaba da ma azaba da wannan abin da kashi kanga da shi ai ba karamin yan wa kisa haba assalamu alaikum Assalamu alaikum.
wa alaikum assalam wa rahmatullah Malam malam ina tambaya.
to bismillah
Inda malam ina da ciki ne kuma na ga wani ɗan jini ɗan kaɗan kuma wanka zan yi ko ya zan yi ɗan kaɗan dai.
to a da ciki ba a haila kurin ki wanke jinin matsala ce kurin bai da bai matsayin haila ne da ciki ne kurin jinin rashin lana kun ki wanke shi bai hana ki sallah bai hana ki komin ki na ibada ko ko mu'amala da mijinki bai hana ki duka mm. assalamu alaikum assalamu alaikum na'am idan wannan abin da ke ka'ida mace in tana cikin halin ciki tana ciki tana ciki to haila tana zawa ne ba lokacin da yake da ciki ba da haka idan ta ga jini har ya zo kurin jini ne na rashin lahiya na illa sai in bai tsaya ba sai ta likita gurin ta tambayi likita amma ba bai matsayin haila ba liyanin sallah ko azumi assalamu alaikum assalamu alaikum to duk da dai cewa lamba biyu aka bada an wannan ba ta yi ba haka layi ce kana iya jarrabawa da wannan an bada move an bada airtel duk dai wanda mutum ya yi jarraba in biyu wani mai sa wannan na bada kenan ta airtel ya lamba 96 99 sifili 1 62 kuma ta move mai lamba 94 32 50 42 ko ce jin kai na magana gana idara wannan yan ma muna bayanin akan cewa dan adam ya yi kokarin shirya ma kan shi abu na kwarai ka yi kokarin yaƙi da shaidani to wani rawa ta duniya mun zo ne da manuhar masu za mu yi biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala idan muka yi biyayya za mu koma asalin gidan babanmu adam shine gidan aljanna idan mutum bai biyayya ga doka ta Allah ba to kuma Allah ya tanadi gidan wuta wa iyazu billah kuma cewa wannan rayuwa iblis ya rantsuwa da girman Allah sai ya gama da mu sai ya kai mu gidan wuta kuma Allah bai ce ba Allah shi ma ya rantsuwa da cewa duk wanda ya bi ka ni kuma zan kai shi gidan wuta karance mutum ya tsakanin hadarin ga iblis ya rantsuwa kuma Allah bai ce a ba kuma shi ma Allah ya rantsuwa na ka adam iya cikin hadari Allah kiyaye assalamu alaikum
alaikum salam har wala laya lafiya alhamdulillah
ya abokai ki abokari alhamdulillah
Allah taimaka mana shawaran ku to Allah taimake mu gaba daya
Allah saka da alkhairi amin amin shi ne muke bayanin cewa dai na gaya muku cewa dai kidan shirin kai tsaye ne mai tambaya na iya kira ya tambaya kayan lokacin da muke da shi na zuwa kare shidda ba kwata za mu tsaye da sai a sa hudu ba sha za ku ji kenan muna bayanin cewa dan adam iya cikin babban hadari na rantsuwa ta iblis na rantsuwa da yi sai ya gama da ɗayan adam bakin iyawar shi shi kuma allah ya rantsuwa zai cika wata jahannama da kai da duwan da ya bi ka kaga shine hatsarin da muke ciki dole a yi hatara a halka wa alaikum salam wa rahmatullah lafiya alhamdulillah
wannan kamar limami ne gare mu na'am to lokacin da aka tada mai kabura za a shiga sallah a a a a a aka tare kama ku tare kama aka tada igama Yawwa, to.
Afuwan, aka tada igama eh sai ya yi ta yi sa a cikin fara da wani waye wannan ya inganta ko kuma na yi gane shi limami ba a mai cikin mutane sai a keɓance shi
na'am cewa imam mun kana wani abu wanda shi a a sunna bayan iqama babu wani karatu daban bayan daidaita sahu istau wa tadulu wa tarasu ya gyara sahu ya shiga ya gyara ba wani aiki da zai bayan iqama illa gyara sahu bayan sahu kullum zai kalli alƙibla ya kabbara ta harama Allahu akbar kaga shiga wani asgafar da wasu azkar bayan iqama wani abu ne wanda bai zo a sunna ba ya saba sunna gaskiyar magana ke a sami a keɓance shi ya mai nasiha ta ya yi bar abin da babu shi ya yi ƙoƙarin bin sunna shi ne a yau kowa san matsala ta rashin gyaran sahu kurin aka yi ka bar ikama kurin liman ba ruwan shi da sahu alhali annabi sallallahu alaihi wasallam kwarai ya yi bayani akan sahu ya tsawatar akan cewa ko ku gyara sahunku ku daidaita ko Allah saba tsakanin huskokinku ya umarni cewa cika sahu iya daga cikin cika sallarku ya kai ya kawo zai tsaya ya shiga nan ya huta nan ya koma kai shiga gaba kai gaba ibaya sai ya diga ya gansa tsafta kwa ya ce domin shaidan ta tsakanin rashin hada sahu iya kawo shi ɗan shigo cikinku kuma yana kawo rabuwar kai tsakanin al'umma kaga nan aikin liman kenan magaga maimakon tsaye yakin da yake ya shiga wasu azkar daban wanda ba wasu a sunna kai ga abin da yake kan shi na gyara sahu da ta sahu ku gyara ku yi nan kai wani zo kai gaba kai baya bayan ya kare sai fuskanta alƙibla ce Allahu akbar amma wani abu daban wani azkar daban ba wannan bai cikin sunna sa sunna zamu ci gobe da a ce ma kenan a sami liman a keɓance shi a mai nasiha ta barin wannan abin da yake na wasu azkar daban bayan kama Allah ce muke mu cewa da wami bayani cewa shirin namu dai kai tsaye ne mai tambaya na aiki da tambaya insha Allah assalamu alaikum wa alaikum salam lafiya lawa alhamdulillah lafiya alhamdulillah
Ina tambaya da Allah.
to dan dan daga ina
Daga Malasai.
to bismillah
Har ma kamar akwai limamai biya da nagari kamar wajen tafiya
eh na jimawa a ko lokacin ma muke yi a ga hakan shekaru shagala ba ba talabci ba.
eh
Shi ne muke son a ba mu hakkin ba.
to kamar radio insha Allah
Muna tsoron.
to kamar radio insha Allah kamar radio insha Allah Ah, shi iya maganar tahiya wasu limamai kan tsawatawa kuma bai ce wasu na gazartawa assalamu alaikum assalamu alaikum Ba ta tsara ya.
la halau
Amma mu ya kana jidawa rama.
ha bana jiwa
Alo, salamu alaikum.
wa alaikum salam
Abun lafiya.
alhamdulillah
Allah ta yi baka. Ina da tambaya.
na daga ina
Daga nan yan gauna.
to bismillah
Eh, zan ji kamar mutane daga yan gauna.
to bismillah
eh kamar wajen bangaren sallah liman in zai in aka aka in ya aka tar aka za a yi sallah yake bismillah za a yi sallah yi sallah wannan ta- tana wajibta a haka da koko dai mene aka tare a kawai sallah za a yi kamar me kace me ke wajibta me liman zai in zai kama in zai kama karatun sallah eh
ya wajibta ya ce bismillah ko kuma kawai ci gaba zai da karatun sallah to na ji
yawwa kamar radio insha Allah
yawwa to babu da shi to assalamu alaikum to shi mai magana ta liman kan tsawaita tahiya to duk da wasu kuma na gajartawa assalamu alaikum wa alaikum salam amun lahama lafiya alhamdulillah
muna da tambaya to ina jin ka bismillah alisa na sani kamar muna da muna makwabcin masallaci ne to
kuma masallacin ya kasance ba a cika jam'i a cikin shi ba a hamsa salawati to
ina yin zuwa in yi sallah ana yin sallar asuba ne a ciki da isha'i da magarba
su jami'i yake a cikin su
eh su jam'i ne ake kuma a zahar la'asar ba a samun jam'i na gane alhema yake masallacin na gane kullum da yake nan sallar sallar dare ce a- magariba isha da asuba yawa magarba isha asuba ba na gane shikenan gaba da haka.
yan wa takaice liman ya kamata ya tahiya cikakka ka yi tahiya kama annabi salatu at-tahiyatu lillahi wa salawatu wa tayyibatu assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu كما أن صليت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كما كان الدوئي مثال أنوا in har liman ya ja tahiya kai baka kare ba kana ci gaba da addu'o'i kaje cikin addu'o'i ka ta addu'a har ya sallama misali baka kai tsayawa kai shiru sai ka ci gaba da addu'a ko da ya kare tahiyar shi dan wata ya iya bukata bayan tahiyawa na salati kuma ayi addu'a dan haka kenan in haka kare addu'a ka bai kare ba sai ka ci gaba da yi gurin mai maganar bin liman in kai liman in ya kabbara sallah zai bismillah ko kuwa yan uwa magana bismillah a cikin harkon sallah duk da wanda kan tabbalo ga maramu zai ga ruwayoyi daban-daban wasu sun ce annabi iya wasu sun ce baya yi shi magana tabbatatta wanda kamar da hafiz bin hajjar cikin fitar cikin bulogun maramu ya kawo maganar annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta bismillah amma bai bayyana ta misali kai liman ne in ka zo kai karatun kai kai kabbara Allahu akbar ka ta shiga sallah kai subhanaka allahumma bihamdik wa tabaraka sumuka wa ta'ala jaduk wa la ilaha ghairuk dole zaka yi sa aboye su a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim dole aboye zaka yi su in kai su wannan aboye sai ka daga karatu da wajen bayyanawa ne alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim ka shiga karatu a bayyane kenan ba a bayyanar da bismillah qarara a hili shine abin da yake daidai ana yin ta amma ba a bayyana ta za a yi bismillah a boye a fara bayyana karatu da alhamdulillahi rabbil alamin wannan shine abin da yake ya zama daidai kan abin tambaya da kai ta yin bismillah sai magana ta magana ta masallacin da ake sallah guda uku magariba isha asuba ya kwanta ke masallaci na wanda suke mahiya masu wuni a gari akan samu haka nan inda suke can waje wajen sana'arsu ko kasuwa wata mu'amala suke a zawar asar in sun dawo gida kuma su yi magariba isha da asuba yau ba wata matsala duk lokacin da ka samu sallah ka sami jami'i a masallaci za ka je ba sharaɗi ba ne bayan sallah guda biyar kamar misalin da ka bada akwai masallataya na misali ma'aikata ne ko ungo mahi yawa 'yan kasuwa ne suna kurin sun misali bayan garin wannan inda duk an zo cikin gari wajen neman abinci babu kowa a zuwa la'asar to dan ba a jami'i bai hana kai asuba ta yi kai ko magaraba ta yi isha ta yi kai je ka sallar jami'i da wani mutanen ba dama abin da suka a sallar cikin jami'i a can sun yi da sallar cikin jami'i a cikin gari a takaice dai babu hujja ka ce baka sun ba sallah guda biyar ne ban na zo a ka je a yi sallar jami'i da kai shine daidai dan wa Allah mana muwafaka yan wa kamar da na gaya muku cewa kenan shirin kai tsaye ne bayan azumi dai ba a yi ba kuma gashi azumin ya huce sallah ma ta huce dai amma dai mun komo kai tsaye insha Allah kuma kamar na bayani wannan lambar da aka bada ita ce mutum zai kira a kanta ta lamba ta airtel mai lamba 96 99 sifili 1 62 sai ta mu mai lamba 94 32 50 42 duk wanda kake insha Allah ka samu wannan ko da mun kare ne wani abu ka ji ba ko ka samu damar shiga ba to mutum yana da dama zai iya kira daga baya kenan don neman ƙarin bayani akan abin da yake tambaya insha Allah amma dai ƙarin bayani duk mai kira ya kawo da radiyo daga inda yake assalamu alaikum assalamu alaikum na'am lafiya alhamdulillah to malam ina tambaya to Allah sana sani bismillah
akwai kamar wanda an yi sallah ko suna da wani uzuri suke tashi su wuta daga masallaci. Yawa kuma kenan akwai masu tsayawa da amshi addu'o'i malayin tsayawa na masallaci a yi bismillah da kulhuwar lahu a cikin masallaci. to kuma ya suke ganin kamar wancan wani addini ne suke wanda zamani ya zo da shi ba su tsayawa su amshi addu'o'in nan.
kullum ana kace na ce dai gashi nan da dama ana ta yawaita abubuwan wannan na gane
eh raba ne daga nan babu
to eh ina fata kana ji na ku kam radio yan uwa mas'alar kullum addini Allah subhanahu wa ta'ala kamar da muka karanta bai yi mu ba sai don mu zamanto masu bautar shi masu kaɗaita shi da ibada kuma ya ce wa laƙada ba'athna fi kulli ummatan rasula an ibudu Allah wa ijtanibu taghut mun aiko ma duk al'ummomi mun aiko musu da manzanni na umarnin ta Allah da nisanta dagutu to shi Allah ga manzo da ya aiko badan wani al'umma ta mu muka yi katari muka yi sa'a muka zama cikin al'umma hiyan annaba da manzanni Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzana sallallahu alaihi wasallama shine Allah ce laqad kana kun fi rasulillahi uswatun hasana liman kana rajulun min akhir Allah ce abun koyin ku shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka dimmi kamna gamuwa da Allah cikin kyakkyawan hali manzo Allah shine misalin mu shine abin koyin mu ba wani ba assalamu alaikum na'am ba a jirke ba ha ba a jinka ba ha la ya lawa alhamdulillah alhamdulillah
Hamza ne daga nan.
daga yana
Eh, Gafar.
gafata ta bismillah hamza
Eh, ina da wata tambaya ga wasu malam.
na'am
Kamar mutum ya sallu ana yin sallah mai raka'a
sallah mai raka nawa hudu
eh kuma ya riski guda to
kuma aka yi sallama ya tashi ne bai ko eh
to kamar sai tambaya kamar tsanin ba su mai yace wai ana yin tabiya wasu ana yin ba'adiyya kuma wace su ba shi tana jika muna maganar eh, annabi sallallahu shine abin koyonmu maganar cewa in an kare sallah manzana sallallahu alaihi wasallam ya karantar da al'ummar shi azkar don azkar kin kowa zai wa kanshi kowa zai kaga misali annabi da sallama akwai astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ba sallama kai allahumma anta salam wa minka salam tabarakata ya dal jalal wal ikram اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع لذا الجد منك الجد إلى إيران وانا إيران سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير da annabi ta dindo na tasbihin takbir tahmidi yace in gane lahi ku tamtan kun hunta ku za ga harta maka azkar ga sa'atu kursi ga sama awzat azkar annabi ko azkar masu yawan gaske bayan sallama da kamata a tsaya ko musulmi ya tsaya su to yau ganin malamai ba sunna ba da yawa ake bi kurin malami zai ce maka kaza zaka yi kullu la qawa kaza asabar kaza alhali annabi tin ya koya mana kuma kowa abinda annabin ya koya ba sa cewa ayi sai nasu a shirin su a tsarin su za su ce kaza zaka yi to shine kenan aikin liman sallah daga ayin sallama aikin liman sallah ta kare umar bin khattab radiyallahu anhu yana raye na shi annabi sallallahu alaihi wasallam ban sallama kowa su sahabbai kowa su karkin shi ya koya musu daga wata kuma ka kamata mi to kenan sahabbai bayan sallama kowa su karkin shi babu wani kadan jira haka kenan abin da ya kamata bayan sallama kowa su karkin shi to a yau ganin wannan da aka tsara sai a bar na annabin da ya ce a yi kai ba ka yi ba shi liman bai yi ba iya koya wani abu daban wanda shi annabi bai koyi wannan ba ku ne ku kamu idan wasu za a ga kenan liman daga ya sallama ya kare daga wannan wurin aikin shi na limanci ya kare yanzu kuma kowa zai azkar ke dake sunna abin da yazo a sunna na haka nan mutum an kare inda an sallama sallah sallah ta kare wannan liman ce rike ku kaza kawa kaza wannan shi nashi ne amma na annabi da koya annabi haka ya koya ba haka nan kakku zargi mutum dan bai tsaya ba yayi wannan tarayya wanda Umar Umar bin Khattab aka mai tambaya wani zai ce wani liman ne ya ce Umar nan ga cikin sama da shaidar sallah ne littafi na malikiya ya tambayi umar akan iya so ya kawo mutanen jami'in sallah bayan sallama mun ce la maka dama ba ko karanta kace malikiya ce imam malik rahimahullah cikin sama ya ka cikin sama da ni imam malik ya karanta ya hada jami'in addu'a bayan sa don wannan ana aka saba an saba yin sine kullum muka yi ba ya zaman to ana tuhumu mutum da wai sabon addini ko kaza a haka sunna take haka annabi yake bayan sallama zakar kowa sahabbai haka yake kuma ba mu da wani wanda kai manzo Allah ba mu da ma kamar shi balle ma yi shi kai manzo Allah shine abun koyon shi kuma ga da ya koya bayan sallama azkar yake shi yayi kowa na shi yake aiki lima a cikin sallama a cikin sallah zai addu'a ga ku ga kowa zai addu'a a cikin tahiyya da ba cikin sujada amma bayan sallama to annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabbai kowa ya azkar ga san na ga muku kowa san su kuma ga tasbihi ga tahmidi ga takbiri ga ma'uza ga sa'atu kursi da hadin annabi sallallahu yana cewa dole ga sa'atu kursi bayan sallama sallah babu zan shiga gina jin sai mutuwa eh ga tsakar ba su fadalar gaske duk mun bari kurin muna namu Allah shaida mu akan sunna assalamu alaikum na'am lafiya lau alhamdulillah alhamdulillah Allah sana sani
wai tambaya ce ta wajen lafida idan ka je lafida ya danganta ka tare kabarar sallah ko kuma ko ka tare ba kabarar sallah ta ce kabbara daban ko dai iqama
iqama sallah yau iqama sallar farilla kadai ake ma iqama sallar asuba ko azhur ko la'asar ko isha ko juma'a amma nafila ba a mata da mata iqama sai dai kuran aka yi ce Allahu akbar kuran aka fara sai mai magana ya samu raka'a ɗaya ce yake cewa ya kawo sauran yan wa a takaice wanda ya sami liman iya sallah ya zama sabuki ko da raka'a ɗaya ya samu kurin tashi zai ya ka raka'a ta biyu da fatiha da sura zamna ya tahiya ya tashi ya ka raka'a biyun daga ba ya kare babu kabli babu adi me ne lahi zai kabli ko ba adi in ma raka'a nawa ka samu kurin cikowa za ka kai masa buki ne ba magana kamar ko ba a dan ka samu raka daya ko raka uku a kurin za ka tashi ka ciko abin da ya maka saura a kanka babu kawai ba ba di assalamu alaikum wa alaikum salam barka alhamdulillah barka alhamdulillah to bismillah Allah sana san daga muryarka
misali idan aka yi sallar farilla a zama haka.
Eh.
Za ki da ya addu'a.
Eh.
To shi haka kamar misali wasu ba kai da kai ba kai da kamar kawo ne lagi kamar cikin sallar ne kare wani abu haka.
shi ne ai na maka bayani annabi bai yi haka nan ba annabi kowa zakalikin shi yake yi kuma sahabbai suna yi kuma shi umar ya hana ma wannan jam'in amma bayan sallama akwai ka tsaya ka yi azkar ya tabbata a sunna kanka cike ma ta kasance ta ka teka ka ga ma ta ka teka nan din sallar ta yi amma kare ka samu asara tradition azkar eh ana so bayan sallama za ka yi azkakin wannan ko da kaɗan ne misali yanzu an ce 33 tasbih takbir haka tamidi akwai goma goma kuma wanda ka tai ko kana gaugawa wani abiya kana kana wadan goma goma ka tayyaka mm eh ta salamu alaikum eh magana ta wanda yake eh yan uwa magana ta wanda yake masabuki shi abinda ake nema in liman ka zo in a ci misali liman ya samu wani kuskure na sujud kalko ba'di in kana bin liman kai musabuki ne kana sauran sallah sai kabili ta kama wannan limamin kenan sujada guda biyu da ake yi kayan sallama tunda bai sallama ba kai kuma ka ka an barka raka'o'i in ka zo in zai kabili dole ka bi shi a yi kabili da kai in an taso in yayi sallama kai ma sai ka tashi baka sallama sai ka ci ko sauran abin da maka na sallah kun baka kun bayan wannan shikenan kai naka dama amma da ka zo liman ya sa wani kuskure kai kuma musabuki ne an barka sallah wata raka da raka biyu in liman ya ce assalamu alaikum zai ba adi kai baka sallama maka bin shi sai ka tashi ka ci gaba ka ci ko abin da ya maka saura a sallaka in so kai ka yi ba'adin bayan ka kare ciko naka ko da baka za samu kuskuren tun liman ka yaba da kai ba ta kama ka shi ne aka a gane bambancin in kabili ce sujada guda biyu ta gyaran sallah da ake yi kayan sallama don shi ma mun bai bari liman ya sallama to anan kai he ka bi liman dole a yi kabi da kai tun bi sallama baka bar shi ba an ka kabi da kai an ka tashi ka ciko sauran sallaka daga baya baka komi amma in ya sallama zai ba adi kai baka bi liman inda zai sallama zai ba adi he ka tashi ka ciko sauran sallaka an an ka kare ciko sallaka daga baya kai he ka yi suje daga ba adi wanda ta kama ka wannan shine kaida ta wanda ya zo daga baya yan wannan shine daidai da kullum mutane muna karin bayani ne sai ganin in akwai lokaci ya zo kusa akwai dan labaru kuma da hudu ba za mu tsaya a nan insha Allah sai shiri na gaba kuma in tambaya ce lambar da na bada kenan za a yi kira akan ta koda na huta bai tambaya da bai amsa shi ba ko iya neman bai samu ba sai ya kira a lambar da na bada kuma za ku ci gaba da jin hudu ba insha Allah kafin lokacin labaru Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته